إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 29 ga wata na Muharram hijira shekara 445 wanda ya dace da 16 ga watan 8 2023 yau sha Allah za mu yi darasi na 22 cikin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabara har zuwa harama kamar ana abin a gabanka wallahi muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah za mu tashi wujubu tamanini ya tafi ruku wujubu tamanini ya tafi ruku za mu tashi wajibcin nutsuwa a cikin rukui a tamanina kenan nutsuwa kenan kai rukui ka san kaje wani rukuni na ibada ta rukui ka ɗan jima a ciki kayan ka ɗago nan ne za mu tashi ya ce wa kane ta ma'inu fi ruku'i wa a marabi an musiya salatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ma'inu fi ruku'i yana nutsuwa a cikin ruku'in shi kuma haka ya umarni ga wannan bawan Allah wanda bai iya sallah ba wanda ya sallah mara kyau haka annabi mashi umarni na idan kai ruku'i ka nutsu kama salaf awal fasal sabi kaman yadda da ya gabata a fasali wanda ya gabata farkon bayani wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa atimmu ruku'a wa sujuda ku cika ruku'i da sujada kowanne kenan a cika shi a cika ruku'i a cika sujada kuma an san ma'anar cika shi shine a yi nutsuwa an yi rukuyi a san an yi rukuyin kuma an samu nutsuwa a cikin shi haka sujada ita ma cika ta shine jimawa mutum nutsuwa bayan an yi sujada fa wallazi nafsi biyadi inni la arakum min ba'di zahri idza ma raqa'tum wa idza ma sajadtum wannan ruwa ce bukhari muslim ya kawo yake cewa bayan ya umarni da cika ruku'i da sujada yake rantsuwa fa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda ran ake hannun shi Allah ke subhanahu ta'ala yace inni la araku min ba'da zahri manzana ce na rantsi da wanda ran ake hannun shi ina ganin ku daga bayana idza ma raka'atum wa idza ma sajadtum a lokacin da kuke ruku'i ina ganin haka lokacin da kuke sujada ina ganin nan kina yana ganin baya amma nace idza ma raka'atum wa idza ma sajadtum a lokacin da kuke ruku'i ko kuke sujada wannan lafazin idza ma raka'atum wa idza ma sajadtum shi da ya lamba biyu albani da mahalla ke bayanin ma'anar wannan kalma ta lokacin ina ganin ku daga bayana lokacin ruku'inku da sujadarku ya ce kulut wa hadhihi ru'ya ala haqiqatiha wannan gani da yace yana ganin su daga bayan shi a lokacin ruku'in su ko sujadar su ce gani ne na hakika wahiya min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin da mu'jizar shi ta ganin baya a wannan hali ita wahiya khasatun bi halati salah amma wannan ganin baya ya keɓanta da shi a lokacin halin da yake sallah wala dalilu al'ummu ba wani dalili da ya tabbata yana ganin baya a kowane lokaci akwai magana cikin a labarai ko sira suka kawo wannan magana alal talaq magana da albani na mulaki yi babu wani dalili da ya tabbatar da hakan a wajen sallah ta yana ganin baya a kowane hali amma a sallah wannan ya tabbata dalili ne mai ƙarfi kan cewa yana ganin ku a lokacin da kuke rukuyi da lokacin da kuke sujada yana ganin ku wannan shine magana tabbatatta kuma kenan wannan shine kina ce abinda sahabbai ke yi a sallah manzo Allah bai yi magana ba akan shi kenan ya tabbatar da shi idan yana ga halin su a cikin halin sallah ko da suna bayan shi sai ya ce war a rajulan la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli faqal law mata hadha ala halihi hadi mata ala ghairi millati muhammad ينقر صلاته كما ينقر غراب دم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع ومثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا wannan daga hannun da ruwa ta zo abinda yake magana a nan annu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yatimu ruku'ahu ya ga wani mutum wanda bai cika rukuri kuma wayan kurfi sujudi yana kotan zakara a sujada gab gab gab itada gab gab shine kurban inda zakara ke koto kwaf kwaf da yake cin abinci shi git git ne babu nutsuwa faqal sai mun zalaka ta sahabbai wanda suke tare da shi yake bara musu wannan mai irin wannan sallah na ma karatu ne kun ga wannan laumata hada ala halihi hadi wannan bawan Allah inda ya mutu a irin wannan halin da yake ciki a mutu kina irin wannan sallah a sallah ce yake amma ce ko da mutuwa zai ba magana wajen sallah ba ba a wajen sallah ma a sallar halin sallah irin wannan sallah dai ko a cikin ta ya mutu ko a cikin a wannan halin ya mutu a wannan sallah mata a zamanin da Muhammad ya mutu a wani addini ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam musallaci ake ba ko a cikin zai mutu sallace daban ba ta addini ba ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu a wani addini daban ba hanya ta ba kana kware akwai zajar tsawatarwa game da hadarin sallah kutan zakara suke cafa kutan kurciya gab gab gab sai zana ke cewa yan kuru salatahu kama kuru algurabu dama kamar yadda zai rinka kotau a sallar shi irin yadda hankaka ke kotan yadda yake shan jini gab gab gab da karin a sallah kada ka haka sallah kamar da hankaka ke shan jini yace matsalul ladhi la tumruku wa yaqulu fi sujudi misalin wanda baya cika ruku'i ko sujada wa yaqulu fi sujudi kuma iya koto a sujada shi iya dauna koto gab gab gab misalul jahil da bida kamar misalin misalul jahil da bida ya kulu tamara wa tamaratayn kamar mai yunwa ne iya yunwa ka ba mutum dabino daya ko dabino biyu ga wanda yake yunwa ya ce bai ci ba ya ci amma yana maganin yunwa bai maganin yunwa ke shi mana ya tsalla matsala da bata amfana mashi komi gana kenan shi ne shi wancan makaranta ba wanda ya tsalla ya kare kaf ya zo ci assalamu alaikum ya rasulullah manzon zana zai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah har yanzu ba kai sallah ba masalla ta kare ya sallama komi ya zo annabi jima'a na sallama ya sallama ta ko ma ka kai sallah har yanzu ba kai sallah ba sai da su uku ku ji rasulullah la usul gaira ba bakin kwarewa ta ke na abin da na iya shi na sabon kwananta mai sallar ka yi kabbara ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ka yi ruku'i ka nutsu ka ɗago ka nutsu ka daidaita ka nutsu don bayan da ya gabata baya na neman da kenan sallah ta gaugawa express shaf shaf fita a watan kurciya to ko ka yi sallah ce mara amfani gare ka ya tabbata huzaifa radiyallahu anhu wani ya ya ga wani iya irin wannan sallah bige bige yace bawan Allah shekara ka nawa kana sallah ta shekara ta 40 yace ka shekara 40 ba kar sallah kuwa don suna kawo ruwaya ta ce manzan Allah mai tambaye ba ma'alamin da manzan Allah ya bi shekara 40 ya sallah ba za a daga sha wani abu ne ko bayan tun da kama ya kushe gaba da ishirin da wani abu ne da uku kenan magana annaba magana ba huzaifa ne ya tabbata wani bai wani ba huzaifa ne ya ga wani iya sallah irin wannan bige bige mai tambaya bawan Allah tun yaushe kake wannan sallah tun shekara ta arba'in ce ka shekara arba'in a banza ba kar sallah wanda ya karantar da mu wajibi mutum ya sallah cikin nutsuwa yadda aka ce ya ce shi ne zana ka ce masalin jahil da ya fi tamara tamartai misalin wanda ke irin wannan sallah misalin mayan wacce ne zai ci dabino ɗaya ko dabino wa biyu la yi wuni ya yi an shai'a ba sa mashi amfani komi kala abu huraita radiyallahu anhu nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an anqura fi salati naqara dik wa an altafitu iltifata ta'lam وأن أقع كإنقاع القلب abin da ke wannan ruwaya ta kuma abu rage ban labarin cewa na hani khalil sallallahu alaihi masoyina annabi sallallahu alaihi ya hana ni an an fi salati in yi kotan kurce a yi koto gabgab a sallata na qaradi irin da zakara ke koto ya ci abinci gaba gaba gaba zai ka tsamfata ya tsamfata dai kwatan zakara inda yake cin abinci gaba gaba gaba haka haka kiya duk dai ya raga duk dai ya raga zakara bai mai ga baki ya ci ya ya cin abinci haka irin dabba babban a duk dai ne yau ka haɗa kai gib gib gib gib gib haka zai tsaye haka zakara ke ci abinci bai ɗaukar da ya kare ko ya a duk da ya ɗaukar ya ɗaga kai to mutum duk mutum masu ya ce annabi ya hana irin wannan hoton kurciya hoton zakara a sallata na musulmi nan ya hana ne kuma cikin abin da ya hana shi cewa an altafitar fatar sa'alar ya hana ni waiwaye irin waiwayen jila kan jila wayo bi tsaraka gari shi fanta da gib gib bai ta iya hakkin jila haka don ba shi da yarda ce wayo gari bai da ya kama shi gari ya zai tsaye gurin to kenan nan da waiwaye irin waiwayen jila shi na ta'alam wa an aqa'i kuma ya hana ni rika tsugunni ka iqa'il qird kamar tsugunnin biri wasan da zaman biri ko wanda yake zama haka aje ka hannu haka nan menene kenan zama a sallah ka daga guyoyinka ka zama ka saka shin ka aje hannunka haka shine irin iqa'il qird zaman da biri wannan wani wace ga ƙi'ala kalb wata kwallo wata ƙi'ala kalb kamar tsugunnin kare duk zaman iri guda ne wanda ga zaman kare zaman biri suna irin zama duk da cewa maganar akwai wannan wannan hadisin ire-irensu na ƙi'ala kalb shi yasa wasu malamai daga ciki akwai malikiya suke ɗaukan ƙa'a a sallah laihi ne ma'ana zama akan diddigi sai suke fai fasara da ƙa'a wanda rawikin hadisun abdullahi bin abbas ya siffanta shi wannan ƙa'a da ake ni ba ƙa'a ba zama kan gwiwa ba ne ba to ne yama an sami cikin sai musulun wani yama ɗaya cikin sa bai ma'ana sai ma'ibin abbas ya mai tambaya ne da ka aka kala tsugunni ma'ana zama kan diddige a cikin sallah wani san daban ne sai ce mishi wannan sunnan baban kasim sallallahu alaihi wasallam sunnan baban kasim an kuma muna ga mutum wannan da na jafa mai rajin muna ga wauta ce mutum yayi ka'a ya zama akan diddige yace a wannan sunnan baban kasim ce na labina ba sai ya bashi amsa ika wanda ake magana su gunni zama kan takashin ka ka dai bahu ka aji hannun ka shine aka amma zaman kan diddige ba laihi bane sunna ce to ba kasan cikin sai musulmi Abu Dawud yayi babe na musamman yace aliqa'u baina sajdatayn shi baban da babin iqa ma'ana ana ke shi ana yin shi ne a tsakanin sujada guda biyu sujada da kai ta ɗaya wannan dawowa da ake kayan a koma a nan ne aka shar'anta alika'a bai daga cikin zaman tahiya a zaman tahiya babu ika'a a zaman kan diddigi wanda illa lahumma aka samu nuri ya matse baka dama ka zamana ka yi iftirashin wannan kuma darura ce ta rashin wurin yi amma matuƙa ko wurin yi bai cikin zaman tahiya kwata-kwata zaman tahiya iri uku ne ko hudu ne kadai imma iftirash imma a tawarruk imma iqa'a imma a tawarruk mun ta san shi aikace anan kenan zama hudu ne tahiya take da su babu na biyar kinsu iftirash shine ka zamna kan kawaka ta hagu a ina ake wannan zama zama kan kawar hagu ana yin shi a tsakanin sujada guda biyu nan zama iri biyu ne kuwa ka yi ka'a ka zamana kan diddigenka in ka ɗago kana dama ka zamana kan diddigenka kuma kana da dama kai iftirash zama kan kawa ta hagu kenan iftirash ana yin shi a tsakanin sujada guda biyu kuma ana yin shi a zaman farko inda yake sallah mai zama biyu ko ko zaman ƙarshe sallah mai zama guda duk da babu nasi zahiri da ya bayani ƙarara a sallah mai zama ɗaya wanne za a yi sa malamai suke da saɓani a kan zaman sallah irin asuba ko na fila mai raka'a biyu ko rakata zama cikin na fila mai raka'a biyu ko sallah asuba wane zama za a yi a cikinsu musamman galibani da mawalla yarin jayar da zaman iftirash a sallah wadda take mai zama guda irin asuba dalili da ya kawo wai dogara da shi wancan dalili na wa'inda suke ga sallah mai zama biyu tana da zama iri biyu misali asuba wannan azhar ce ko la'asar ko magariba ko isha sallah mai zama biyu tana da zama iri biyu shi kuma me madogara su a malikiya muta malikiya dukkan zaman sallah za a yi tawarruk kuran kun za a zamana akan takashi bangaren hagu malikiya kenan wanda suke bin su da dage abin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wata sallah aka samu ya zama iri biyu cikin sai musulmi sauran wurare ya tabbata inda ya sallan nan bai raka'a goma sha ɗaya wanda sai da ya zama sai da ya raka'a takwas ma ya zama to a nan inda aka samu kenan ya sallah mai zama biyu to shine ya tabbata wannan an ga a zaman horko sai iftirash zama kan kawa ta hagu da ya zo zama na biyu he a tawaruk shi ne hujja malaman hadisi zama sai kan cewa kenan sallah mai zama biyu a zaman harko a yi iftirash a zama a zamna kan kawata habun kenan bangaren habun a zama na biyu a yi tawaruk kenan muna magana iftirash ana yin tsakanin sujada guda biyu ana yin shi a sallah mai zama biyu a zaman harko kuma ana yin shi a sallah mai zama ɗaya sallar asuba shi albani ya wuce tunda a can zama harko da ya nabi fitarar shi sai albani wannan tarjihi ne tarjihi ne ba karaba ne ba sai rinjayar da ita ma sallar wadda take da zama ɗayan za a yi yanda yayi a zama na hudu gane ko wannan shine wurin iftirash a sallah he a alqa zaman tsugunni na kan diddige zamu ci ba tsugunni ba shi kuma wuri guda tabbata tsakanin sujada guda bi kadai yake shi sabon iya limanci ya to kaga limamin baka da hujja kai shi inda mamuni zai ce babu wuri kai taka wani kai zauna kan wani amma bai dacewa ga wanda yake sallah shi kadai ko wanda yake limami ne ya zama kan diddige babu wannan zama a tahiya amma inda ake shi kuma tsakanin sujada guda biyu ne kadai shi ne wuri guda ke ake shi tauro shi wuri guda kadai ake shi sabanin iftarash shi wuri uku muka ɗauka inda yake tsakanin sujada guda biyu zaman farko mai zama biyu da mai zama guda a zaman ta na ƙarshe sai a tawarruk shi kuma tawarruk shi ne shi ma wuri guda ya tabbata zahirin nasi shi ne zama kan takashi ɓangaren hagu shi ne a tawarruk kenan da kai zama na ɗaya zama na ƙarshe na tahiyar ƙarshe sai kai zauna kan ƙaho ka ta hagun gaba ɗaya ba kawa kuma kan ta kashi bangaren hagu ba ba zama kan kawa shi daga kan ta kashin ake zama gaba da bangaren hagu wanda dai muna mun yi sa aka ce iyawa a cikin darasi sun za mu sa mu sa shi a wurin dan a ga yadda aikacin insha Allah wannan shine kenan sai zama na hudu kan suke mun ji iftirash mun ji iqa mun ji alqaqa mun ji at-tawarruk sai na hudu shine at-tarabbu at-tarabbu shi ta zama harde suka ce samar kuce zama yan sarki ta hausa suka ce samar kuce suka zama yan sarki ba zama yan sarki kenan zaman halakawa zamana zaman manya ne samar kuce zama yan sarki ba to kenan zaman harɗe ka zamana kan takashin ka ka saba auren ka zamana kan takashi ya ce samar kuce zama harɗe shi wannan inda ya zo inda ake sallah a zamani mai sallah a zamani haka zai zamana ita shi ne zaman siffa tsayuwarka mai sallah a zamane ba zaman tayya ba ke mutane da yawa zaman tayya mai sallah wanda har ta kama bai sallah a tsaye to zaman samar ko zaman haɗe yake bai zaman tayya an haɓɓa ka iya sallah a zamane to zaman haɗe za ka yi shi ne tsayuwarka an kai karatu kai karatu kai karatu in za ka yi rukuni ya kaɗan sun kuya an ka ɗago daga rukuni inda kana iya sujada sai ka warware kawahuwa sai ka je ka yi sujada ka ɗago ka yi zama sujada kuma ka koma ka yi zama ka yi sujada ta biyu kuma in ka taso ya ka sake harɗewa wannan zama harɗe shi ne siffar tsayuwar mai sallah mara lahi ba zaman tahiya ba zai yi wannan shine wanda kenan ke iya sujada bai sallah da ishara kadai kaman zama na kan kujera na wanda bai iyawa abbi ne wanda yake tsaiwa ce baka iya yi sai ka zamana irin na malam kan kujera irin wannan to abinda aka ɗauke maka tsayuwa in ka iya rukuni kana zamne ainihin karatu ainihin karatu za a yi daga an sunguya kai ka yi tsaye kai ka yi rukuni tun da shi ne baka ka iya shi kai ka yi rukuni na kuwa ka yi tsaye ka yi rukuni an an dago an zo baka iya sukuna ya ka zama na kuma ya ka yi shara amma lazim ka yi rukuni amma inda baka iya tsayewa kuma ka yi rukuni wani kana nan a zamana a wajenka wannan muna magana akan kujera zama ka amma matuƙa kana ƙasa zaman ka na tawarruku ne zaman ka tarabbu ne zaman haɗe za ka yi wannan su ne kenan siffar zama uku hudu a cikin sallah ko ne guda uku su wuri guda ke zukur shi a tsakanin su gida guda biyu shi a iftarash shi ne ake waje uku amma a tarabbu halin rashin lahiya shi kuma tawarruk shi ma wuri guda ne kurin inda ake zaman karshe a takaici wuri guda guda ke mai zama wuri uku kurin iftara shi ne amma ya ka'a wuri guda ne wanda ake tsakar su da guda biyu iftara shi ne wuri uku amma at-tawarruk wannan wannan at-tawarruk na zama tahiyya ta ƙarshe iri ɗaya ne shi ma sai na mara lahiya shi ma zama guda ne zama haɗu a tambaya ya ɓata mutum mun ƙare ka tambaya kama an sako tambaya ka tun nan bai tahiyya imma ita na kai guda yi mai gaskiya ai wai iya magana idan ƙawa ba ta lankwashewa irin tashi لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم Allah bai dora ma bawa abin da bai iya ba duk tsoron na bata kina abin da bai wuda abin da bai yi wa ba dora maka kai abin da ke wa ku kuma me sai yanzu sai yake cewa kenan yanzu bayan mun kare dai hadis Abu Huraira نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في ثلاث نقر الدين مسوينا صلى الله عليه وسلم يا أناني إني قوتو إرم قوتن زكرا وأن ألتفت التفات ثعلب يا أنا إني ويوي إرم ويندلا وأن أقعي كأذكرد يا أنا إني سبني إرم سبني بري سيت وكان يقول أنه صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا أسوأ الناس سرقة alladhi yasruku min salati yace mahi wanda ya kowa mugo sata mahi munin sata mugun barawo mahi mumunan sata wanda yake sata a cikin sallar shi to jin haka sabu alƙaci ya rasulullah wa kaifa yasruku min salati ya za a yi mutum ya sata sallar shi da zai sauka min salati kina mummunan barawo mai satar wani abu a cikin sallar shi barawon sallar shi suka ce ya rasulallah ya za a yi mutum ya sace wani a ƙasa da shi ƙal la cin rukuwa wa la sujuda rishin cika ruku'i da rishin cika sujada su ne satar ka rage wani abu daga cikin aikin sallah kina rishin cika su shine shine satar to ne shine mummunan barawo kenan wa kana yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف قال يا معاشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وقال في حديث آخر لا تجزء صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود abin da yake wannan ruwaya wa kanu yusalli annabi sallallahu yana cikin sallah falamaha bi mu'akhir aini sai ya hararo ya dan hango da karshen idan shi irin da aka gani na aka ta ganin gehi gani da gani ta gani ta lotsa ido gani da wuce ido sai gani kenan a gehin shi gani mai na kallon wutsiya ido a gehen shi haka sai wani mutumin kuma ganin da ya mai bai cika ruku'i da sujada a wani kenan kaga a gehen shi ki ba a bayan shi ne ki a gehen shi ki a kuta ki shi ki amma mutumin bai cika ruku'i bai cika sujada wannan iya maka bayani akan waiwaye daban har daban ka haro can ka haro can ya da bambanci da idan ka ne zai aiki ya gani can ya gace daban ne da waiwaye waiwaye ne makaruni mun gane ko amma ido dan ya dibi can ya dibi can ba a kira shi waiwaye wannan ba waiwaye ne ba waiwaye haka ne gaba ta wannan wuya ya haka ko ya haka shine magana iltifat to almuhimmi dai wannan mutumin da annabi ya ganshi baya cika ruku'i sai nasiha ta ta jama'a cewa ya ma'ashar musulmi ya jama'ar musulmi innahu la salata liman la yuqimu salbahu fi ruku'i babu sallawa ga wanda bai gadan bayan shi bai tsaye da ba gadan bayan shi a ruku'i ko a sujada bai tabbata bai daidaita gadan bayan shi wannan kaga kenan cewa ba sallah ce nan kaga iya buƙatar matuƙa zaka iya ka daidaita gadon bayan ka saka zaka ce to a sujada ya za a yi dole haka ko ai ka mutu haka ya wani doro doro sujada ya wajen sujada kusan guyoyin shi kai wannan tankwarewa yi ka meke ka yi tsayin sak kaka tankware ka lankwasa gadon bayan ka babu sallah ga wanda gadon bayan shi bai tsaye bai daidaita ba a rukuyi ko sujada kuma ta tankwasa ko ka sujada ka tankwaso don mika haka in ka sujada ba ka meke hannunka ba ka dan bude ba ka samu tankwasa man dai ka dan bude da ka siffanta maka gwiwa hannunka sai ne da cinyoyinka nan da gwiwa ka ka samu daidaita a wata wani hadisi daban ya ce la ta jizu la ta rajulun sallar mutum ba ta yi ba la ta jizu dan nan akwai mutum la ta rata a ce ba ta shiga ba ta ta ma da la ta jizu tana fassara maka ai a ta karanta wannan mutum cin kamala ne la ta rata ya kace a kamar la ta jizu ka ce sallar ba ta yi ba ne gurin kalmar la ta jizu ki sallar ba ta yi ba ba ta sallata ba wadda mutum bai tsaye da bayan shi a rukuni ko sujada lazim ne wajibi ne kai hatara wajen cika rukuni ko sujada wannan shine siffa ta kai maganar nutsuwa wajibcin nutsuwa a cikin sallah azkaru ruku' azkar da ake yi addu'o'i kalamomi kusa a sunna wanda ake yi a rukuni sunna a wannan baban zai ambato maka azkarikin da ake yi abinda ake karantawa a rukuni don kuma so ake kai abinda ya zo ga kai naka wa kana yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-afkar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri ana a rukuni yana ambatan azkar daban-daban wal'adiyya da addu'a daban-daban magirin Allah yaban Allah ko roƙon wani abu yana yi daban-daban a cikin rukuni taratan bi hada wa taratan bi hada wani lokaci yayin wannan zikirin ko yayin wannan addu'a wani lokaci yayin wannan ko yayin wacce yana bambanta lokaci ba kullum ba guda yake yana dan bambanta ba a cikin azkarin suka da yawa za mu azkar da yawa ne so ka maka azkarin za mu ji a gaba wanda ake arkuyi ko sujada na arkuyi kenan kana zaba da yawa ne kaza daban-daban sai ka zaba wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan shi ne fikin magana kenan daga ciki ya kawo subhana rabbiyal azim salasa marat wa kana ahyanan yukarriruha akthar min dhalika wani lokaci yana kwankomawa sama da uku shi na albani ramawalla sai yake bayani a ƙalƙashin wannan kalama ta talasa mara bayan kawo imam ahmad abu da daga ibn majah da sauransu sai yake cika da ce an samu narwaye daga wani sahabbai guda bakwai suka ce fafi raddun alaman an kara wurudu ta kayyiri bisilas ka sabi hadu ibn qayyim gairi a wannan ruwaya tabbatatta wanda imam ahmad ya kawo haka abu dawud haka ibn majah da kuma imam tahawi da ruwaya ta kasanan dai kuma daga wani sahabi guda bakwai ta kalmar yin tasbihin su yace wannan ruwaya tana tabbatar ma da raddi me da magana ga duk wanda ya yi musun yin kayyade wace ayi uku ba wani ukurin kai zai ba kudai kurin kalmar uku akwai suka irin sai ibn qayyim da wani ibn qayyim akwai kai malamin suka inkarin ba ce ukurin ka mana garama babu uku ta zo ba kuma ne malamin da suka ibn qayyim amma ce ga jinna ta zo kenan za a mai da maganar su maganar su kuskure ce ko rashin samun nasin da ya tabbatar da haka ne suka ce ba uku ba ta zo ba ta zo magana ke da ta na albani kenan wallahi ya kawo ta tazo ta wata hanya daban wanda su ba su gani ba wanda kada ta zai dauka babu sai ma ce ma ina ka ce ya kada ta yi kamar zalim an ibn qayyim ya ce ba magana kayyadewa to shine fa'ida wannan da ta din da abin yazo yake da alaka ta wannan abin zai kama shi din da yake haka zo ga kana ruwaya wajen gashi imam ahmad abu dawud ibn majah garbu da imam tahawi kuma da sahabi da sahabi bakwai daban-daban kenan ga abin da amma gashi bayan malamai ne kaga kenan ba wani bai iya duk girman shi kan wani kawo da ba gani ba dan ba maka wahayi da yake nan dai tabbas akwai magana uku kuma wannan uku da ya ga maka ai ta ba kuma wani lokaci yana konkomawa sama da haka kin daidai gwalgwadon nutsuwa ka gurin jima waka gwalgwadon kun kara akan haka sama sai ce a dan nan da ya ce ma yukarriruha akthara min zalika wani lokaci yace yustufadu min yustufadu hadha min al-ahadith al-musarrat bi annahu alayhi salam kana yusawwi bayna qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi kama yati aqib hadha al-fasl yace wannan maganar da aka ce da yace maka yana konkomawa sama da su uku wani lokaci yace ya dauko wannan fa'ida ta maimaitawa sama da haka daga cikin hadisai wanda suka bayyana karara annabi sallallahu alaihi wasallama yakan daidaita tsayuwa da ruku'i da sujada a wani lokaci suna ka ce an yayi jima a ruku'i kusan tsayuwar shi haka na an jima ana tasbih yayi ko magana kenan sanan za a gano na fa'ida wannan shine a yace kuma zai zo a bayan wannan fasali za a zo bayanin yadda ya kwankoma kindi ya ce wa balaga marratan fi takarariya fi salatin lai hatta kana ruku'ahu qariban min qiyami wa kana yaqra'u fi thalath suwar min at-tiwal al-baqara wan-nisa wa al-imran yace annabi zaman yakan shi bayanan da ke fatan na gaba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai gaya kwarai iya kai gaya ke ne jima wajen maimaita azkar a sallar dare wannan kai dai ne ga abin da kaso ya ce maimaitawa kai gaya da yake yi jima da yake yana yi hatta kana ruku'au hatta kana ruku'u qariban min qiyami har ruku'in shi ya zama to kusan tsayuwar shi ka ruku'i na ga jima kusan tsayuwa ka jima ana yi kuma ce a wanda magana da ta zo ta ya jima a rukuni kusan tsayuwar shi a sallar da ya karanta sura uku masu tsawo dogayen surori bakara da nisa'i da ali imran ruwaye hussein ta baya wanda ce na shigo manzana yana sallah cikin dare ɗaya na biyu shi ya buɗe bakara ya ce ina tsammanin aya ɗari za a yi annabi ta yi buɗe bakara ya ce ana yi ana yi ya zo ya shanye ɗari ya ce yana tsammanin iyayewa ya sauke surar ina yi ana yi ana yi ya ce hede sauke bakara gaba ɗaya kam gaba ɗayanta ya ce kuma bai tsaya ba ya cika bai buɗe nisa'i maimakon ali imran ya buɗe nisa'i ita ma ya shanye aka buɗe takon ali imran ita ma aka shanye to amma adayin da ke badawa ta yi iya da ya ruku ya jima kusan sai wacce ruwa ko kayan kenan an jima kenan ana iya maimaitawa bakin gwalagwadon nutsuwar da kake bukata kenan kana iya maimaita azkara kake ci ya ce kuma wannan sallar da aka yi ya takhallalwa du'a'un musulfan kama sarka fi islatul layl kuma wannan bayan wannan sura guda uku masu tsawo ana so wurin addu'a da neman gafara ta iyaye kamar da ya gabata da bayanin muka kan sallar dare to cikin azkarin da ake a ruku'i sai tayi subuhu subhana rabbiyal azim wa bihamdi salatan nan sai ta sahihun rawahu abu dawud wa darqutni wa ahmad wa tabarani wal bayhaqi wannan wanda ya karanci sunan abi dawud na albani wanda ya mata khadiji albani sai wannan ruwaya da ya kawo ruwaya ruwaya subhana rabbil azim da ya zo wannan ruwaya sai hudda ta daga cikin sai ga cikin da'ifa shine matsalar da wasu ya aiki da lafazin abu dawud sai ce wa hadhihi ziyada akhafu alla takuna mahfuza abu dawud da ya kawo wannan ruwaya kan wani azima bi hamdi ya ce ina tsoron wannan ƙari wa bi hamdi yake ni iya tsoron ka a ce ma'ana ba mafuz gan shazini iya ga shazini abu dawud to albani a can ya hudda shi daga cikin sahiha ta takhariji da ya masu abu dawud to amma malamai na hadisi hatta shi albani rahimahullah shi yasa a nan ya ka karara cewa sahihi ne dan ka dauka a can da kan da yake da ifi da wuta shi a can can ya bar shi akan magana Abu Dawud kan magana da yayi amma ya tabbatar ma da hadisin sahihi ne haka zama cikin malamai sun tabbatar da kashi albanin cikin sahih da jami ya kawo na ruwa da cikin jami ya kawo tabbatar da kuma cewa hadisin sahihi can ma ya kawo shi a layin hadisai ingantattu don su dalilai ne na malamai na bin hanyoyin hadisin abinda shi Abu Dawud ke zama ne na shuzuz ba shuzuz hadisin a cikin ya tabbata tsarin subhanar rabiyar azim wabi hamdi ko da wani ya maka in kare kai mamakin shi ya gani ko ya ji irin wajen su bimbaz suna fatawar haka bimbaz ya kawo rishin inganci amma duk da shi bimbaz abin da ke cewa ta sauran malamai ƙarin wabi hamdi bai zama matsala ko da wannan ruwa ta abu dawo akwai matsala kanta akwai wata sai da bukhari nasu salama yana iya cewa a ruku ko sujada subhanaka allahumma rabbana وبحمد لا مغفر لي سبحانك لا سبحانك اللهم ربنا وبحمد اللهم غفر لي annabi ya wani azkar kin lokacin da ya nisa bayan sura nasr ta sauka ya wani zikiri na subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li kira ko bihamdik ko bihamdi kira karin bihamdik da matsala da kace ruwa ta tabbata shi albani anan ya kawo shi kuma ce sayi ne idan kuka gani a can wani wuri wasu inkari da dalilin su amma ka tabbatar da ruwaya ce ƙari ne ingantacce wabi hamdi a ciki shi na ka ce malamai sun ittifaki akan wannan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wannan ittifaki ne ba mai matsala kan shi inda ake samun matsala ƙarin wabi hamdihi ne wasu ke inkarin shi duk da malikiya da shafi'iya suna kan shi tabbatar da shi imam ahmad bin hanbali ne ganin wannan ruwaya ta sa ce yana inkarin shi ba zai mai karawa a kan shi da wata hanyar da ba an kawo a wani wuri ya tabbatar da hanyar abin da ya tabbatar gaskiya mu da almuhimmi dai magana wannan muna magana da iya wani wajen karanta karance ko ya jin malami ya ce wani bai inganta ba wajen kasan da magana ne amma da tun da na amma damu ya zo a nan kenan albani ya tabbatar da ruwayar qalu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi na ana magana abinda yake na rukuri amma za mu je na sujada insha Allah shi ma zai nemi da shi dai kuma kalmar salasa kin ta zo sai subuhun qudusun rabbil rabbil malaikati wa ruh subuhun qudusun rabbil malaikati wa ruh na ma shi ma nau'i ne na zikiri na subuhun qudus nan kalma ta subu na kamar kana ta tsarka tanzih tsarkake Allah nan shine ma tafsir a ƙasa yace subu allazi yunzihu an kulli su shine wanda ake tsarkakewa daga dukkan wani mugun abu al-qudus ma'ana al-mubarak ko at-tahir duka wasu na ka cewa kalmar subun kudu kalmomi da kuma tsarkake ubangiji da duk wani abu da bai dace gare shi ba to shi ba kenan kana iya subuhun qudus rabbul malaikati wa rusul arqui kana cikin nan cikin ruku'i ne kana iya subuhun qudus rabbul mala'ikati wa ruh mala'iku kuma aka magana da mana malaka jibril sai kuma cikin azkaratin da ya tabbata subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli kuma mun ga tawana subhanaka allahumma wa bihamdik akwai subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli wannan shi ma ya tabbata wa kana yakthuru min yakthuru yakthuru minhu fi ruku'i wa sujudi yata'awwalu al-qur'an annabi yana yawaita karanta wannan tasbihi subhanakallahumma bihamdika allahumma ghfirli iya yawan su duka wannan iyayi a ruku'i iyayi a sujada ina su da yawa yana bin umarnin qur'ani kasa yayi maka bayani me yake nihi ya ta'awwal alqur'ana yace wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta yace wa ma'ana qawluhu ya ta'awwal alqur'an ya'malu bima amara bi iya aiki da umarni da qur'ani yayi fi qaulillahi azza wa jalla fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba zaja rasulullah fata zaja rasulullah fata tana cikin sura wanda kamar da abu ne sananne din wanda an san abdullahi bin abbas wanda yake da yaro ne matashi kuma annabi ya mai addu'a ta sani a cikin addini da sanin ma'anar qur'ani wanda an samu umar bin khattab ganin matsayin yaron an ce an ce yaro ne amma da gari abokin ta manya suka ce amsa ba yaro da gari abokin ta manya eh yakan zamana da shi a kusanci a cikin ko da manya har wasu sahabbai sukan ce ma umar da aka yi muna sauran ɗaya amma kana kawo wani yaron kusan ka bai ce musu komi ba sai wata rana sai ce iya tambaya wa zai gaya mashi ma'anar zaga nasarar alfata zaga nasarar alfata mai yamma mai take karantar da mu wanda ya ce a kana karantar da buɗi na zo nasara ta zo daga allah buɗi ya zo kaza kaza kowa ne ya faɗi fasarar da yake mata sai ce kai yaro me ma'anai wannan sura mai take karantar da mun zadan surar fata yace wannan sura tana karantar da manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ya kusa yace haka ne ma na fahimci wannan sura tana ba annabi labari lokaci ya kusa lokaci ya kusa kai wata tasbihi da neman gafar Allah kurin haka ma'anar sura take to shirke wannan sura ta sauko annabi sai yake yawan karanta wannan a zakaratin tunda an mashi labari da yawa ta yi kirshi ne ke subhanaka allahumma bihamdik allahumma ghafirli annabi yana yawan azkaratin kana kashar rayuwar shi yayi arku ya sujada ko nan nan subhanaka allahumma bihamdik allahumma ghafirli annabi yana yawan ta kenan ita wannan ana yin ta a ko ina a sujada ko arku mana magana ke wannan cikin daidai iya bato maka dai azkar da ake yi a cikin ruku'i ko sujada mutum daga dai subhanahu rabbiyal azim ya kare subhanahu rabbiyal azim wa bihamdi ya kare tubun qudusu ya kare subhanahu allahumma wa bihamdika rabb alama gafili ya kare ku dike da ko yanzu kuma sai nau'i na biyar cikin azkarkin da ake yi a cikin ruku allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wata ruwaya wa'izami maimakon azami wa asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin ma'anar magana wannan azkar ne da ake yi a ruku kuma ya tabbata hatta cikin sai musulun a karfar murare annabi yana karanta alama laka raka'atu Allah gare ka nake ruku'i wa bika amantu da kai ne imani wa laka aslamtu gare ka nake me kauya anta rabbi allah kai ne ubangiji na khasha'a laka sam'i wa basari jina da ganina wa mukhi da bargona wa azami ko izami da kashina wa asabi da jijiyoyina wa mastaqallat bihi qadami kada duk abin da kawata ta ɗauka kinan gaba ɗaya na kuma duk abin da kawata ta ɗauka baya ware magana ji gani ɓargo ƙashi jijiyoyi ya ce wa masu ƙallata bihi ƙadami da duk abin da diddike na ya ɗauka kinan gaba ɗaya na sun kaskantar da lillahi rabbil alamin sun kaskanta ga Allah ubangijin halittu gaba ɗaya shi ne ma'anar magana اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وإعزامي وكم عزمي أتى وإعزامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين kenan cewa allama laka raka'atu Allah gare ka nake ruku'i wa bika amantu gare ka nake imani wa laka aslamtu gare ka kadai nake mai kauya anta rabbi kai ne ubangiji na khasha'a laka sam'i wa basari jina da ganina sun kaskanta gare ka wa murhi da bargona wa azami da kashina wa asabi da jijiyoyina wa mastaqallat bihi qadami da duk abin da diddige na ya ɗoka dukkan sun kasanta lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu sai zikiri na shida wanda ake yi a cikin ruku'i shi gashi Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azami wa 'asabi lillahi rabbil alamin shi ma na'u zikir ne na Imam Nasa'i ya tabbata ma'ana Allah malaka raka'atu Allah gare ka nake ruku'i wa bika amantu gare ka nake da kai nake imani wa laka aslamtu da kai gare ka kadai nake mai kauya wa alayka tawakkaltu gare kai kadai na dogara da kai anta rabbi kai ne ubangiji na khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi ya kaskanta jina da ganina da jinina da namana da ƙashina da jijiyoyina duka wannan hasha'a lillahi rabbil alamin sun kaskanta ga Allah ubangijin halittu gaba ɗaya shi ma nau'in zikiri ne a rubutu sai na gaba subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama وهذا قاله في صلاة الليل yace annabi ya karanta wannan addu'a ta subhan mana subhana tanziya ne ya tsarkaka dil jabarut wal malakut ma'abucin rinjaye da mulki al jabarut wal malakut mubalaga ce ta al jabar da al mulk wanda ya kai gaya wajen rinjaye haka cikakken mulki mana mai tasarrufi da yadda su shi na almalaku wanda kibiriya wal azama da girma mu a hausa gaskiya alkabir al'aziz duk da ake girma to amma ganin fasaha ta larabci iya da bambanci da an ce alkabir da azim iya dan bambanci a kai dan shi da ma'ana ce dai ta girma ta girmamawa mabucin girma annabi ya wannan magana a sallar dare ya karanta wannan zikiri zan ce ba hana ba an ce inda azkar ne na wuri dan ta ba mi bayani bai hana kuma a yi shi ba a cikin daren ba wannan shine azkarkin da ake yi a a cikin rukui yanzu sai ya shigo magana bayan wannan azkarkin na sallar dare bayan ya ce fa'ida fa'ida da zai ɗanwu za mu ɗoka cikin darasi da ya gabata na tsawaita ruku'i a jima ana yi sai ce hal shari'ul jama'u bai na hadil a zakar fi ruku'i alwahid amla wannan azkar ke da muka ambata daban-daban a cikin ruku'i wajen iri bakwai shin an shar'anta a haɗa su gaba ɗaya a rukuni guda duka jero ka tai kai tai ko ba shar'anta ba ya ce ta wannan magana ta shar'antawa ga masu kone ka kawo a wuri guda ikhtalafu fi dhalik malamai magabata ba a yanke magana ba ba a yi ba ijma'i akan ana yi ko ba a yi malamai sun kawo fa'intar su kan fasa'ala yace wataraddada fi ibn qayyim fi zat mana zalama haka wajazama an-nawawi fi al-azkar bil awwal yace malamin sun sabani kan hada su ko rashin hadawa yace ibn qayyim cikin zadar ma'ad ya kai ya kawo ya maganganu nan ya ce adanan ba ai ya ka bai ba da alƙibla ba guda shi kan shi ya yi maganganu a kan matsalar na yi rashin yi sun zanar ma'adi amma bai yanke magana ba amma imamu nawawi cikin azkarin nan asan azkarin imamu nawawi a cikin azkarin shi shi ya jazama bil awwal me awwal anan a nan bil awwal muna magana can ba za ka koma ai ta yi maka hal yushra'u al jama'u bayna hadhihi al azkar fi rukul wa al amla magana biyu ce jama'a adam da jama'a kenan ishara ga magana ta hukun da maka imamu nawawi ya yanke cewa ana iya hadawa ka yi kawo wannan kawo wannan a zama guda ka jero su shi imamun nawawi haka ne har ma ga yanda imamun nawawi cikin azkar ke yake cewa wal ittifaqal yace shine ke shi yake magana bai kai da bai da kwawa ba yana yana ya yanke da shi imamun nawawi yace wal afdal an yajma baina hadhihi al azkar kullaha in tamakkan yace abin da ya hima shi ce manawi ka hada wannan azkarikin ka yi kawo wannan ka kawo wannan in yana yiwuwa ya ce waka za yambagi an ya fa'ada fi azkarar jami'ar abuwa ya ce ba wani kaɗe ba duka azkarar da sauran mai sauran babuna za mu zo azkarikin da ake yi a sujada mun yi azkarikin da ake yi a buɗe sallah ko duna ita azkarar da mun karanta daban-daban da aka kawo azkar duk wani wuri da aka aka azkar daban-daban shi a irin imamun nawawi irin wannan wuraren shi ba ne ka kawo duk irin azkar ka da arkuyi ka kawo su ka kawo ka kawo wannan ka kawo wannan ka kawo wannan zuwa a zan mun iri bakwai in babu lahi ka kawo su duka ka jero su babu lahi kuma yace shi ne ma afadal imamun nawawi ran wannan yace wannan magana ta imamun nawawi wa ta'aqabahu abu tayyib sadiq hasan khan shi kuma ya ya ya digiri mana ya biyo baya ya yi dundun da jama'a ya biyo kayan malam ina magana ta kafa cewa a fazal akwai magana kanta da ya kaga ibn nawawi yake cewa daga hasan khan cikin zul abrar yace ya ati marratan bi hada shi abin da yake cewa abin da ya dace ba magana ba a hada su gaba daya abin da ya daidai ka kawo wannan wannan gamin ka zo da wannan kana ta maimaita ba wannan gamin ka kawo wannan zikirin shine ce yati maratan bi hada wa bi tilka ukhra wannan zamu ne ka kawo wanda ba wala ara dalilan ala jami' ita shi bai ga wata hujja ba ta hada su guda a lokaci guda balle ya ce afdal ta imam nawawi ce shi ma afdal sai shi bai ga dalilin hada amma balle ya ce shi afdal shi abin da yace yace وقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد annabi sallallahu alaihi wasallam bai hada wannan azkarakin a rukuni guda bai kawai kada annabi ba sanna ba kake ba yace bal yaqulu hada maratan wa hada marra annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan yace wal ittiba'u khairu min al-ibtida' ai jumanya gabi ka ga mai rinci a fakaice yace dan haka tunanin sa ba san manzon bai hadawa yace dan haka shi yanda yake yi wani lokaci ya yi wannan wani lokaci ya zikirin ta da haka biyayya bin sunna shi ya a kirkiri wani abu daban abu sunna kuran a huta tuwar makarantar da ta manya shi albani da mawalla shi kuma ya biyu bayan su gaba daya ya ce wa haza huwa alhaku insha Allah ta'ala magana karshe ta sadi kasar khan ce gaskiya ita ce gaskiyar magana kuran Allah ta kuran abu sunna annaba haka bai gaba su gaba daya yace lakin amma nan wata magana daban albani ce kada sabata fi sunna italan hadha rukun wa ghayr to amma abun magana nan shi wannan rukuni na rukuni ko sujada ya tabbata a sunna annabi ya kanta shi iya je shi a jima'a nayi yace fala yumkinu dhalik to shi kuma in an ce za a jima a wannan rukunin ha to samun wannan abun kuwa ba zai yi ba إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي سيدي أنا كوما حتى أواد إمام النووي يتي أكاون أكاس أجيروسو sai in ma ta wannan hanya ta zama nauyi wadda kamar ibn nasar suke amma da kawo daga ibn jurayj an ata wa illa ko kuwa ala tariqat takarar mansus alai fi ba'd al azkar ko kuwa in ma inda su ajima ana yi in ma a yi na nauyin a jeruwa ta kada ta kawo su ko kuwa ta hanya wadda nasi karara ya tabbata a kanta na maimaita wannan azkarkin a rukuni guda a wasu ruwawi daban ya ce wa hada aqrabu ila sunna albani ce wannan shi kusa da sunna a kawo wannan a ta maimaita zikirin guda kawo ka yi ta maimaita ka jima ya yi kawon kawon ka ga wuri daban-daban ka ɗauko zikirin guda lokaci guda ka maimaita ka ta maimaitawa har ka jima kana yayi ka ga wancan ka ga wani ka jiro iri iri ina wata an gani a takaice na ga lokaci yayi Allah kai barkin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh